الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السالك الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا شاهد قوة رمضان الحديث hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 muna kuma bakwai ga watan Mayu a miladiya na Annabi Isa alaihi salam kenan 2020 a yau za mu ci gaba da karatunmu na fassarar alkur'ani mai girma a cikin suratu ali imran wanda a karatun da ya gabata a jiya mun karanta aya na arba'in da hudu ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗin zalika min anba'il gaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu maryama wa ma kunta ladaihim idh yaftasimun bayan an ba wa sidna rasulullahi labari na abin da ya faru da hannatu bintu baqur matan Imran na ban mamaki wadda Allah Ubangiji ya ajiye babban asiri a cikinta wannan asiri ita ce Maryamu bintu Imran sannan kuma annabi Zakariya ma alaihi salam bayan ya ga abubuwan mamaki da shaidatuna Maryamu take dauke da shi shi ma yayi guri ya roki Ubangiji shi ma kada ubangiji ya bar shi shi kadai Allah ya bashi magaji mai irin wannan baiwa to lokacin da duk waɗannan abubuwa suka faru shekaru ne dubbai kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko shekaru ne ɗaruruwa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi Allah ubangiji ya zayyana wa manzon Allah ko mutum bai yadda da komai ba ya ji irin waɗannan labarai ya tabbatar da manzon Allah mai gaskiya ne zalika min anba'il gaibi nuhihi ilaik ya rasulullah waɗannan daga labarurruka ne wanda baka nan aka yi su amma ga sunan muna wahaita maka waɗannan labarurruka din to anan kamar yadda na fara faɗa a jiya wato yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya keɓance shi da wani ilimi na gaibu wanda mutane ba su sani ba Allah ubangiji kan baya da gaibu ko ɗaya Allah ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai kuma ba wani abin da ya ɓuya masa amma Allah ubangiji yana zaɓa daga cikin mutane a Allah ya tsafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nasi ko kuma illa man irtada min rasulin Allah yakan zaɓi wanda ya ga dama daga cikin manzanni sai ya ba su ilimi ya keɓance su da ilimi irin wanda wato irin wanda mutane ba su sani ba to wannan ilimin da mutane ba su sani ba shine ilimin da ya ɓuya wa mutane don haka kuskure ne sosai mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba wannan tamkar ƙaryata ayoyi ne na alkur'ani wanda suke istishhadi da cewa an sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaibi a wama zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wama kunta ladayhi iz yulquna aqlamahum ya rasulullahi lokacin da suke hurga alkaluman su a cikin ruwan jordan ba ka gurin ya rasulullah ba ka gurin lokacin da suke hurga alƙalmansu suke wato ƙuri'a akan waye zai yayi ni sai da tuna maryamu kuma kunta ladaihim id yahtasimun kuma ba ka nan lokacin da suke cece ku ci wannan yana ce ni ne wannan yana ce ni ne wannan yana ce ni ne to anan wasu suka ce to idan da a zaɓi shugaba nan yana nuna halacci na wato yin ƙuri'a tun da gashi nan abin da suka yi kenan ƙuri'a suka yi suka ga waye ya cancanci ya raini sai da tuna maryamu al'azra'u bintu imrana bayan haka sai suka fahimci ita shi sayyiduna zakariya alaihi salam shi ne ya samu tserewa ma duk wanda suka nemi rainon sai da suna maryam a za mu tashi a aya na arba'in da biyar izkalatin mala'ikatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين آه تنا يا رسول الله إذ قالت الملائكة لوك شند ملائكو سكتشي آه يا مريم يا كي مريم ونم مريم دا الله يفد آمنا وكفلها زكريا to gata nan hatta wato taso ya kai ga an fara yi mata wato mala'iku suna yi mata magana wannan ke nuna cewa mala'iku sukan iya zuwa su kawo wahayi ma wanda ba annabi ba wahayi din kuma kashi-kashi ne akwai wahayin da aka keɓance annabawa da shi akwai wahayin da Allah Ubangiji ke iya yi har har kudan zuma ma Allah Ubangiji ya yi mata wahayi mahaifiyar annabi Musa ma Allah Ubangiji ya ce izau haina ila ummi kama yuha anikzi fihi fi tabuti faqzi fihi fil yammi falyulkihi al yammu bis sahili ya'qudhu aduwwi li wa aduwwu Allah wa alqaitu alayka muhabbatan minni Allah ya ce tuna min yi wahayi wa mahaifiyarka abinda muka yi mata wahayi anikzi fihi fi tabuti ki jefa shi cikin akwati fabzi fihi fil yammi sannan ki jefa shi cikin ruwa a falyulki fil yammu shi wannan ruwa zai hurga shi zuwa ga makiyina ya dauke shi kuma shi ma makiyinsa ne to Allah ubangiji yace lokacin da mala'iku suka ce al mala'ikatu anan har yanzu ana nufin jibril ne alaihi salam shine ake kiransa da al mala'ikatu sabila da girman sa kamar yadda za mu gani a baya iskalitin lokacin da mala'iku suka ce a ya zakariya Allah Ubangiji yana maka albishir da annabi Yahya to anan ma da Allah ce iskalitin mala'ikatu ya Maryam tuna lokacin da mala'iku suka ce ya ke Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al-masih Isa ibn Maryam Allah yana miki albishir da wani mutum sunansa almasihu wanda isa ne ɗan maryamu almasihu shine mutum mai albarka ko ko mutumin da Allah ya ba shi daman warkar da mutane idan ya shafa mutane almasfu yana shafa mutane sai ya warkar da cutukansu kamar yadda za mu karanta a gaba yadda annabi isa alaihi salam idan ya taɓa ma guragu da makafi yayi shafa a jikin mai ciwo sai mai ciwon ya warke to inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu da wani kalma daga gurin sa wannan kalma shine wanda zai haɗu daga kun fa yakunu kowane mutum Allah ya halice shi ne da ruwan namiji da ruwan mace tun daga farkon lokacin da Allah ya halicci duniya Allah ya saka ruwa na halittar ɗan adam kwaya biyu ne kashi na farko yana jikin namiji kashi na biyu kuma yana jikin mace kashin da ke jikin namiji da shine ake halittar kashin mutum da kashin mutum da kuma wato jijiyoyi shi kuma kashi na biyu wanda ke jikin mace da shi ake halittar kitsan mutum da bargon mutum to amma shi annabi isa alaihi salam Allah ubangiji ya halicce shi ne daga ruwan mace kuma ya hura ruhi ya ce kasance sai ya kasance wasu malamai suka ce to ita sai da tuna maryamu kenan tun lokacin da aka yi kason wato abinda mata za su samu na karɓar maniyyar namiji ya haɗu ya zamanto wato da maniyyarsu ya zamanto ɗa to tun lokacin Allah ya haɗa mata ita a dunkule da maniyin namijin da kuma nata ya haɗu sai ya zamanto Allah ya ajiye mata tuntun tuntun to shi ne Allah Ubangiji ya ce inna Allah yubashshiruki Allah yana miki albishir bi kalimatin da wani kalma wadda daga kun kunu ne ismuhul masihu sunansa almasihu isa ibn maryam isa ne dan maryam wannan tun daga nan ya nuna kenan annabi isa Allah ya halicce shi babu uba tunda idan za a ambaci mutum ba da sunan jatima sa ake hadawa a ambace shi ba amma Allah ya ce isa ibn maryam isa dan maryam wajihan fi dunya mutum ne mai daraja mai alfarma a duniya wanda yake da albarka a wal akhirati haka ranar lahira ma yana da daraja yana da albarka wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin wanda aka kusanta su anan wa minal muqarrabina a to dama mala'iku sune al muqarrabun al muqarrabun wanda ko da yaushe suna gurin Allah suna tasbihi safe da yamma da daddare da kowane lokaci suna ambatan Allah ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ma yumarun yusabbihuna al-laila wan nahar to waɗannan mala'iku al muqarrabuna da Allah yace annabi Isa wa minal muqarrabina wato suka ce Allah yana nufin annabi Isa zai koma cikin mala'iku shi yasa Allah ya ce wa minal muqarrabin bayan ya zauna a duniya na wasu shekaru to zai sake komawa cikin mala'iku wanda Allah Ubangiji ya kusanta su na'am ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس kuma wannan da wanda zaki haifa wanda yanzu yanzu ake miki albishir da shi wa yukallimu an-nas yana magana da mutane fil mahdi cikin zanin goyo wa kahlan kuma yana magana da mutane bayan ya zama gwarzo ya kai shekara wato talatin da uku zuwa shekara arba'in wannan matakin ne ake cewa mutum wato gwarzo idan mutum yana shekara ɗaya zuwa goma akan cewa mutum sabiyu daga shekara goma a shekara ɗaya zuwa sha biyu akan ce ma mutum sabiyu daga sha biyu zuwa sha takwas ko ka sha biyar akan ce wa mutum murahiku daga nan ya zama shabu sai ya zama kuma alkahlu daga alfahadu sai ya zamo a shaihu a to Allah ya ce wa yukallimun nasa bil mahdi wannan da da za a baki mai baiwan gaske mai albarkan nan to yana magana da mutane fil mahdi a zanin goyo wa kahlan kuma bayan ya zama gwarzo ma ya kai shekara talatin yana magana da mutane me ke faɗi wa mutane a kamar yadda Allah Ubangiji ya kisanta mana cikin suratu Maryam a lokacin da ta zo da Annabi Isa tana dauke da shi dama tun kafin ta zo Allah Ubangiji ya ce mata fa in ma in kika ga wani mutum ɗaya daga cikin mutane ya tambaye ki to ki ce fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallima al-yawma falan ukallima al-yawma insiya fa atadbihi qaumaha tahmiluhu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fawiya يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية آه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا abinda annabi isa yake faɗi a zanin goyon nan gashi nan Allah ubangiji ya bayyana yana ce inni abdullahi ni dinnan bawan Allah ne ni ba Allah bane ataniyal kitaba Allah ya bani littafi linjira ataniyal kitaba ja'alani mubarakan aina ma kuntu ya sani ni mai albarka ne a duniyan da nake wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayyan ya min wasiya da sallah da zakat in dai ina raye kuma ya ce na ji mahaifiya na bai saka ni mai tsaurin kai kuma marar arziki ba marar rabo ba to wannan shine a wai kallimu nasa fil mahdi wa kahlan bayan ya zama gwarzo ma yana fada ma mutanansa ku bauta ma ubangiji ubangiji na kuma ubangijinku to wannan ke nuna cewa ashe tun daga ran da aka haifi annabi Isa ya barranta daga shirkan da yanzu ake mishi ake ce da shi dan Allah ko ake ce da shi ɗayan ukun Allah ko ake ce da shi ma shine Allah din wa yukallimu an-nasa fil mahdi yana yin magana da mutane fil mahdi a zanin goyo al mahdi shine zanin nan da aka shimfiɗa mutum a shayar da shi ko ko zanin da aka goyi mutum da shi ko ko zanin da aka kwantar da jinjiri jinjiri in yana jariri da shi shine al mahdi a shi yasa suke kinaya na kalman al mahdi din ga makwanci ko kuma shimfiɗi Allah ya ce wa ja'alnal arda mihadan ƙasa wadda aka shimfiɗa ta da makamancin wannan wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin kuma shi din nan yana daga cikin salihai ne dama a baya mun karanta Allah ubangiji yanda ke bayani akan annabi zakariya alaihi salam wanda Allah yake bayanin akan bisharan da yayi ma annabi yahya da annabi zakariya alaihi salam yace za mu baka da sayyidan fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin malaiku shi ma sun kira shi zakariya sun masa albishir da yahya mai gaskiya yana gaskata kalman ubangiji isa kenan kuma shugaba ne kuma tsararre ne kuma annabi ne daga salihai aka ce a mahaifiyar annabi zakariya alaihi salam duk lokacin da ta haɗu da sayyidatuna maryam to sai tana jin wani yunkuri daga cikinta tsakanin sayyiduna annabi isa da sayyidatuna maryamu wasu watanni ne wato annabi isa da da annabi yahya wato shekara uku ne in ji wasu wasu kuma sun ce shekara biyu ne to ita sai da suna maryam mahaifiyar annabi haya tana ce duk lokacin da na gamu da ke in kan ji dan ciki na yana rissuna ma dan cikin ki tahiyatan wa salaman yana masa gaisuwa yana masa sallama to nan ma ga annabi isa Allah yana ce masa yana cikin salihai wannan salihai su ne waɗanda suka zamo kamammu suka zamo masu bin dokokin Allah suka zamo masu yin aiki na nagarta wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin an ce waɗanda suka yi magana suna zanin goyo su hudu ne da akwai annabi Isa alaihi salam da akwai Juraiju da akwai kuma jinjirin zamanin annabi Yusufu alaihi salam wanda yayi shaida da cewa annabi yusuf wato bai shiga zulaiha ba da nufin ya yi fasikanci da ita to wa yukallimu a wani kaulin kuma an ce mutane shida ne waɗanda suke suka yi magana suna zanen goyo din yukallimu an-nasa bil mahdi wa kahlan ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت ربي أن يكون لي ولد ولم ينسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت سيدتنا مريم تتي بايا ملائكة جبريل يا مت بشارة دا ذات هيسي واتو عيسى المسيح سيتسي ربي يا أبنجدي أن يكون لي ولد تيايا zan samu ɗa walam yansafni bashar kuma namiji bai taɓa kwanciya da ni ba idan aka ce masu shine wato wato lamsu ko masu wani lokaci sukan yi amfani da shi da Allah yana nufin jima'i Allah yana cewa awla mastumun nisa ko kuka shafi mata shafan ba wai ana nufin wato tabawa bane ana nufin kwanciya ne walam yamsasni bashar wani namiji bai taba kwanciya da ni ba ko kuma walam yamsasni bashar ni da namiji bai taba jikina ba ma balle ya kwanta da ni ni ne kuma zan aihu qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha a ai wannan haka ubangiji yake yana halittan abin da ya ga dama a san da ya ga dama kawai idza qadi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun idan Allah ya zantar da al'amarinsa ya hukunta al'amarinsa to shi kenan sai ya ce ma al'amarin kasance sai ya kasance a wannan Allah ubangiji yana nuna cewa wato ba babu ruwan ubangiji kamar yadda annabi Adamu shine farkon annabi Allah ya halicce shi babu uba Allah ya halicce shi babu uwa to haka annabi Isa shine karshen annabi Allah ya halicce shi babu babu uba kuma da akwai uwa wato wannan iko ne irin na ubangiji da ubangiji yake aikata abin da ya ga dama dama kuma cikin kun fa yakunu da yawan halittun Allah a wasu daga cikin ruwayoyi sun nuna cewa abubuwa guda goma ne Allah Ubangiji ya halicce su wato amma sauran abubuwan kawai kun fa yakunu irada ce da Allah ya nufa sai ya ce ku kasance kawai sai suka kasance gaba daya قال ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء haka ubangiji yake yana halittar abin da ga dama idza qadi amran idan Allah ya hukunta al'amari sai ce masa kasance sai abin ya kasance a can suratu maryam Allah ya ce qala kadhalika Allah qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin haka ubangiji yace wannan abu ne mai sauki a gurina abu ne mafi sauki a gurina إذا قد أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل آه الله أبنجي دي سند شيء الكتاب لتاب التوراة tun yana karami ya haddace attaura gabaki daya to dai zo Allah ya riga ya koyar da shi ya san attaura ya san shari'an attaura tunda dama annabi Isa alaihi salam yana yin amfani ne da shari'an attaura amma yana yin hukunci da shari'an da aka saukar masa cikin linjila wa yu'allimu an-nasa wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikmata Allah ubangiji zai sanar da shi al-kitaba littafin attaura wal hikmata kuma Allah zai sanar da shi hikima dama mafi yawan annabawa dukkan su ma kowane annabi Allah ya bashi hikima da gwadin hankali wadda da shi ne zai fuskanci al'umma wajen dabarbaro na kiransu zuwa ga Allah ta'ala shi yasa yana daga cikin abin da ya wajaba cikin haƙƙin manzanni alfaqana kwazo da kaifin hankali ba a taɓa yin annabi balidi ba wanda ba yi da hikima dukkanin annabi annabawa suna da kwazo suna da ƙarfin hankali wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata Allah zai sanar da shi alkitaba littafin at-taura wal hikmata da hikima wat taurata wal injil sai aka kuma ambatan at-taura domin a tabbatar da littafin da da a sanar da shi din nan shine at-taura din wal injil da injila wato da at-taura da injila sune alkitaba wal hikmata kenan da a sanar da shi a taura da injila rasulan
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربك أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأرض الأكمر والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدكرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأهي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آه الله أبنجد يتي ورسولا wannan wanda za mu baki shi bayan mun sanar da shi a taura da injila a manzo ne ila bani isra'ila zuwa ga dukkanin banu isra'il banu isra'il su ne 'ya'yan wato annabi yaqubu alaihi salam da jikokinsa su ne ake kiran su banu isra'il shi isra'il din shine wato yaqubu din sunansa isra'il ma'anan isra'il shine bawan Allah wa rasulan shi annabi isa nan da zamu baki shi manzo ne ila bani isra'il zuwa ga mutanen banu isra'il dai zo yana ce musu annin kabji itukum bi ayatin min rabbikum ni din nan nazo muku da mu'jiza mai girma nazo muku da ayoyi daga gurin ubangijin ku masu girma inni akhluqu lakum anni akhluqu lakum min at-tin kaya at-tayy ni din nan zan halitta muku wato ma'anan zan halitta muku shine ba wai halitta ne shine zai hura ma abin ruhi ba ba kuma wai shine zai kirkira abin bayan da babu abin ba a a cikin tafsiri da ubangiji ya masa a mu'jizansa zai gina wato wato tsuntsu irin na tabo na laka sai kuma ya hura masa in ya hura masa sai ya tashi in ya masa hura sai ya tashi da izinin Allah shine yace inni akhluqu lakum ni din nan dan kirkiro muku mina tsini daga tabo ka hay'ati tsayri wato tabo mai kama da wato wato tsuntsu a sifan tsuntsu fa anfukhu fihi sai na hura a cikin sa fa yakunu tayran bi iznillah sai ya zaman to tsuntsu da izinin Allah amma ba da izini na ba idan na yi sai na nemi ubangiji cikin izinin sai lamun sai hakan ya faru sai ya faru kuma sai tsuntsu ya tashi ya hau sama ya yi ta shawagi aka ce bayan ya yi musu ya gina musu tsuntsaye daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban to shi ne suka ce a'a ba za mu yarda ba sai ka gina mana wato balbela sai idan ka halitta balbela sabila da balbela ita ce take da haƙora irin na mutum take da ban mamaki ne fuka-fiki masu faɗi wanda takan rufe kanta a cikin fukafuki din kuma ba ta sauka a kan ƙasa in ta sauka a ƙasa ba za ta iya tashi sama ba sai to mu ba za mu yarda ba wannan duka wani sihir ce idan dunan mu kake yi ka halitta mana balbela mana in ka halitta balbe idan ka halitta ba za mu yarda ba sai ka halitta jemage wannan jemage yana da ban mamaki cikin halittansa to shine Allah ubangiji ke kissanta mana inni akhluqu lakum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr ni din nan zan halitta muku daga tabo kaman sufan tsuntsu fa anfuku fihi sai na yuhura a cikin sa fa yakunu tayran bi idnillah sai ya zama tsuntsu amma da izinin Allah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa kuma ni din nan zan warkar da al-akmaha wanda aka aife shi baya gani wanda aka aice shi babu ramin ido ma kwata-kwata dan tsaga ramin idan na saka masa ido ya zamo yana gani wal abrasa zan warkar da wato kutare masu cutan kuturta kuturta da dukkanin nau'insa yatsu ne ya yanke a'a hannun ne gaba ɗaya ya zama dungulmi to zan fitar da yatsun mutum ya zamantowa la samu lafiya wa uhuyin mauti bi iznillah kuma zan rayar da matattu da izinin Allah wa unabbi'ukum bima ta'kulun zan ba ku labari da abin da kuka ajiye a gidanku wanda ban je na gani ba amma zan ba ku labarin kuna da kaza kun ajiye kuna da kaza kuna da kaza fa unabbi'ukum bima ta'kulun zan ba ku labari da abin da kuke ci a gidajenku wa ma tadakhiruna da abin da kuka tanada a gidajenku fi biyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin ya ku yahudawa idan dai har ku dinnan masu imani ne za ku yi imani a ce kun ga waɗannan abubuwa dukkan da aka jero muku inni anni akhluqu lakum min tini kaya ati tayyib anfuku fi fa yakunu dairan bi idnillah na farko wa ubri'u al-asma na biyu wal abrasa na uku wa uhyi al-maut bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhakkuruna fi biyutikum nabiyar in dai waɗannan abubuwa ku dinnan masu imani ne to sun ishe ku aya inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin wannan abu da aka lissafo wadda za ku gani ku shaida ku tabbatar da annabta na da manzanci na lallai aya ne a gare ku idan dai ku mu'mine ne wannan tun kafin a aiki annabi isan ne Allah yake ba da labari wa maryamu ga abin da annabi isan zai na faɗi annabi isa alaihi salam aka ce akwai ranar da rana ɗaya mutane da suka kai dubu uku suka zo gurinsa annabi isa ya ce idan dai har duk wani mai ciwo duk wani mai fama da damuwa ya zo guri na zan warkar da shi inda ya yi da zai yi imani da ni to haka aka yi ta cincirundo a gurinsa alaihi salam yana warkar da marasa lafiya yana tayar da matattu wanda kuma wannan idan muka duba janabin shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama zamu ga Allah ya ayyada shi da manya-manyan abubuwan da sun shafe irin wannan na Isa al-Masihu din wato abin mamaki da girma annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda ya zo gurin manzon Allah yace ya rasulullah irin abun da ke faruwa a zamanin jahiliya ya faru da ni ina da yata na binne ta da hannuna wato na kashe ta kamar yadda yake cikin al'adan jahiliya wa'azul banat binne ƴaƴa mata amma yanzu na yi imani ina ɗandana sanin haka ya rasulullah manzo Allah ya ce a ina ka binne ta yace na binne ta a gurin rijiya kaza yace mu je annabi ya je ya tsaya a kan kabarin ta ce wance wance wance sau uku sai ta amsa ta ce labbaika ya rasulullah sai ta tashi annabi ya ce sai da na kira ki sau uku kika amsa ta ce ya rasulullah kiran da kamun na farko a lokacin ake haɗa kasusuwa kiran da kamun na biyu a lokacin aka wato aka loda nama a jikina kiran da kamar da uku kuma lokacin ne aka hura masa annabi ce kina son ki ci gaba da rayuwa ko kuma ya ishe ka rayuwa ta ce ya ishe ni ya rasulullah na samu abin da ke gun ubangiji ya ci alkhairi da abin da ke cikin duniya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata tsohuwar da ta yi hijira ita da ɗanta sai ɗan na ta mutu ta ce ya rasulullah ni na yi wannan hijira ne fa domin na zo gurin rahamanka da jin kanka gashi ɗana ya mutu yaya zan yi kenan annabi ya ce ki haƙuri ɗanki yana da aljanna ke ma kina da aljanna ta ce ya rasulullah ka tayar min da ɗana ba zan iya juran rabuwa da wannan ɗa ba manzon Allah ya zo ya ce masa wane ka tashi ya mutu ga alamomi dukka ya bayyana mutuwansa saura a binne shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare shi ya tashi sai da ya rayu ya aihu da sauransu to haka annabi isa alaihi salamu allah ya ba shi irin wannan amma abinda malamai suke cewa mafi girma da ya kira ya macece ban mamaki shine a ce zira'i ya yi magana irin yadda zira'i ya yi magana naman da aka dafa shi da a kan wuta bayan an yanka shi aka dafa shi aka soya shi aka kawo shi ga manzon Allah amma yayi magana yace inni masmumun ya rasulullah an saka dafi a cikin ya rasulullah wanda Zainatu bintul Harith ta yi wa manzon Allah a Khaybar aka ce to ai wannan ya ji ban mamaki a ce zira'in akuya yayi magana ko akuya ce ta yi magana akuyan ka ta yi magana sai ka je ka sai da ita ka ce aljana ce ko ka sake ta ka ce ta tafi aljana ce amma ba ma akuya ba ce ta yi magana kafanta ne yayi magana kafan ma an daura shi a wuta an dafa shi ya rubidige yace yayi shaida wa manzon Allah da annabta sannan kuma yace inni masmuma aka ce wannan ya kira ya mace ce ban mamaki to annabi Isa yana daga cikin wanda Allah ubangiji ya bashi manya-manyan mu'jizozi kuma gashi nan yana faɗa wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauti bi iznillah wa unabbi'ukum ina rayar da matattu da iznin Allah ina ba ku labarin abinda za ku ci ko ku abinda kuke ci da abinda kuka boye a gidajen ku kuka tanada na abinci inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin wannan da akwai ayoyi na mu'jiza a gare ku idan dai ku dinnan mu'minina wato za ku yi imani da Allah ta'ala na'am
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية ربكم فاتقوا الله وعطيئون
ومصدقا لما بين يدي من التوريت ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعطيئون ومصدقا لي إنني جفتا واني lima bayna dai da abinda nazo na tarar na littafin da Annabi Musa ya bari mini Taurat na Taura na gaskata shi kuma da shari'a Musa nake yin amfani amma duk da haka Yahudawa ba su bar shi ba Yahudawa suka yi tawaye ma Annabi Isa suka yi fito na fito da Annabi Isa karshe ma a gaba Allah zai faɗa mana wa makaru wa makarallah suka shirya ma kirki ma Annabi Isa na niyyan su kashe shi Allah Ubangiji ya ɗauke shi wa ya tafi da shi sama Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum a wani ayan kuma Allah ya ce bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaga shi ne zuwa sama to ga abin da Annabi Isa ke faɗa musu wa musaddiqan lima bayna yadayya ni din nan dan gaskata abin da ke gabana wanda na miske shi na at-taura wala wali uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum kuma zan halatta muku wasu abubuwan da aka haramta muku kaman kamun kifi ranan asabar to an halatta muku za ku kama kifi ranan asabar kaman abubuwan da aka haramta ma banu isra'ila an haramta musu duk wani abu mai farce kaman kaji da jumuna da makamantansu to dukkani na halatta muku kuma an halatta muku kitse na na na shanu da raguna da sauransu to duka ni na halatta muku su wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum nazo muku da ayoyi nazo muku da abin mamaki daga gun ubangijinku fattaqullaha wa ati'un ku bi Allah wa ati'uni ku bi ni idan kuka fattakullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ku bi ni in kuka ji tsoron Allah kuka bi ni to da ku samu rabo a duniya wulakancin da da kuka gani wanda sakon Allah ku ya jawo muku aka wulakanta ku a duniyan nan kuka zamanto ba ku da gari kuna yawo kuna imuwa sannan kuma kuka zamanto cikin fishin Allah Ubangiji da la'antan Allah fa ba'u bi gadabin min Allah fa ba'u bi gadabin ala gadabin to ku ji tsoron Allah ku bi ni idan kun bi ni duk za a dauke muku wannan inna Allah rabbi inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu هذا صراط مستقيم
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم yace ku sani inna allaha rabbi Allah shine ubangijina wa rabbukum shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta masa ma'ana ashe annabi Isa ba Allah ne ba shi bawan Allah ne ga abin da yake faɗa bayan ya zamo kahalidun wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin a zanin goyo dai ya ce inni abdullahi a taniyar kitaba wa ja'alani nabiya gashi nan kuma a yana matsayin kahal gwarzo dan shekara arba'in ko shekara talatin da uku yana ce inna allaha rabbi wa rabbukum allah shine ubangijina kuma allah shine ubangijinku fa abuduhu ku bauta masa shine abun bauta Allah shi ne Ubangijin da ya farar da ni daga babu, ya farar da ni daga mace, wato mace ce ta haife ni ba tare da namiji ba, kuma wa rabbukun kuma shi ne Ubangijinku, fa'abuduhu ku bauta masa, haza siratun mustaqim wannan shi ne hanya madaidaiciya wanda idan kun bi ta hanyar za ta isar da ku zuwa ga nagarta, hanyar za ta isar da ku zuwa ga yardan Allah. to lokacin da annabi isa duk yake wannan da'awa din gaba ɗaya sunan al'umman yahudu gaba ɗaya duk jama'an banu isra'ila sunansu yahudawa to a wannan lokaci mun san taurin kai irin na banu isra'ila yadda ake faɗa a kawo wannan su musa a kawo wannan su musa a kawo wannan su musa a kawo wannan su musa saboda zalunci da kuma ƙeƙashewan zuciyarsu to a wannan lokaci za a samu bambanci tsakanin yahudu da nasara wadda yanzu za mu je a aya na hamsin da biyu na'am
فلما أحس إنسان منكم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون lokacin da annabi isa ya ji alaman fa waɗannan mutane fa wato ya ga alama na kafircinsu ya fito ƙarara a haffa wato ji ne da ke faruwa ta hanyar gaɓoɓi guda biyar wanda shine ido da gani wanda shine suke ce musu alhawas hawasul khams ko ka ga abu da idonka ko ka taba abu da hannunka ko ka shinshina abu da hancinka ko ka ɗanɗana da harshenka ko kuma wato ka ji abin da sheƙa na ƙanshi to falamma a hasa isa minhum kufar lokacin da annabi isa ya ji kafirci ya ga kafirci daga gurinsu qala sai ya ce la yace man ansari ila Allah waye za su taimake ni zuwa ga Allah waye za su taimake ni zuwa ga Allah qala al-hawariyun sai al-hawariyun wasu mutane ne masu saka fararen kaya masu tsantsini a zamanin banu Isra'ila din sai suka ce nahnu ansarullah mu dinnan mu ne masu taimakon Allah al-hawariyun ana nufin farare wato akan ce hurul ayn sabila da farin idansu to su ma an kira su hawariyuna sabila da wato farin kaya da suke sakawa da farin zuciya da suke da shi da kyakkyawan niyya sai aka kira su da alhawariyun qala alhawariyun sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu mu ne za mu taimake mu ne masu taimake masu taimakon ubangiji in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah ma'ana waye za ku taimake ni akan wannan addini sai suka ce mu za mu taimake ka akan wannan addini amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimuna kai mana shaida ka mana shaida mu dinnan musulmai ne da abinda Allah ubangiji ya shaida ma kansa shaidallahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط كما شهد مو إنن ممي كويا مع الله تعالى لوكتين دا النبي عيسى عليه السلام يكرا متاننسا يكرا متاننسا يكرا su يكرا su suka ga dukkanin ayoyin da suka gani sai suka nemi su kashe shi suka taru suka yi ta bibiyansa suna shirya masa makirci wanda za su hallaka shi daga ƙarshe kuma Allah Ubangiji ya tseratar da annabi Isa alaihi salam to anan tabbatacce ne a gurin ahlus sunnati wal jama'a qatibatan annabi Isa alaihi salam zai dawo duk da cewa an samu wasu firqa wadda suke musanta dawowan annabi Isa din a wata karamar littafin da na karanta ta alqaulus sarih fi zuhuri al-mahdi wal masih na wasu jama'a ne sunansu ahmadiyya suna musa cewa ba wani mahdi ba wani masihu kuma duk wa'innan abubuwan da aka fito da su wasu fahimta ne wanda ba su kai shekaru ɗari biyu ba ma ba su ma kai shekara ɗari da wani abu ba ba su ma kai ɗari ba ga kuma abubuwan da nasi suka tabbatar sama da shekara dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan cewa annabi Isa zai dawo kuma idan ya dawo zai yi aure zai aihu tunda dama yana da shekaru talatin da uku ne Allah Ubangiji ya ɗaga shi wato ya tafi ya tafi da shi wato sama yana da shekaru talatin da uku ne falamma a hasa isa min humul kufra qala man ansari ila Allah lokacin da annabi isa ya ga kafircin su ya fito yace wa zai taimake ni zuwa ga Allah qala al hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu dinnan mu ne masu taimakon Allah to anan ne aka samu yahudu aka samu nasara waɗanda suka dawo gefen annabi isa suka ce nahnu ansarullah to shikenan sai suka zamanto su ne a lansaru mutanen annabi isa kirista kenan waɗanda suka koma gefe suka butulce suka ce ba su yadda ba suka ce ba su yadda da annabi isa ba kuma ba za su taimake shi ba ba za su bi shi ba to waɗannan su ne yahudawa haka ya ci gaba da tafiya ana kiransu da ansaru ansaru ansaru har sai da manzon Allah ya yi hijira zuwa Madina sai aka canja musu suna ansaru sai suka zama nasara sai sahabban manzon Allah na Madina suka zama sune al-ansar a qala al-hawariyuna hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne za mu taimaki Allah muna tare da kai ya kai ayan Allah ya kai annabin Allah amanna billahi min imani da Allah washhad bi anna muslimuna ka yi mana shaida da cewa mu din nan masu miƙa wuya ne ga wannan Allah kuma masu miƙa wuya ne da abin da Allah ya turo ka da shi lokaci yayi zamu tsaya a aya na 52 abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada zamu karanta abin da ya samu na tambayoyi mai karanta tambaya bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a mai tambaya na farko Yusuf Ahmad dan malam daga nasarawa suke karbar hukumar kefi ya ce malam mu ne muke sallah da liman to ana cikin sallar nan bayan raka'a ta cika rakawoyin da za a yi sun cika sai liman ya sake miƙewa in sai ba ce sun yi dahiya ta ƙarshe sun sallame shi sake miƙewa sai suka masa ishara da cewa fa sallar ta cika liman ya ƙi zama yana tsaye har ya kai ga sun yi masa magana to ya halitta su ma su miƙe ko kuma ya za su yi ne mai a cikin wannan al'amari
a idan ana sallah ne bayan an cika sallah sai liman ya miƙe cikin rafkanuwa ya ƙaro wani raka'a ko ko zai ƙaro wani raka'a idan ya miƙe cikin rafkanuwa kuma kuka miƙe tare da shi to in ya ƙaro raka'an sai ku yi sujudan ba'di sabila da ƙari ne idan kuma yadda aka ce za ku yi masa tasbihi ba za ku minki ba za ku ce subhanallah subhanallah to idan ya ji ya waigo zai fahimci an cika sallar ne sai ya zauna idan ya zauna idan kuka sallame nan kuma sai a yi sujudan ba'di amma yana miƙewa ɗin ba da ku bi shi bane a rafkan wanda ya yi ku sake miƙewa a'a za ku zauna ne ku masa tasbihi idan kuka masa tasbihi zai gane yayi rafsanwa ne sai ya dawo ya zauna in ya dawo ya zauna sai ku sallame sai kuma ku yi sujudan ba'adi sabila da ƙarin da aka samu wallahu a'lam
na tambaya na gaba yana cewa a tambaya daga isa kira daga jigawa state guri local government ya ce malam mu ne muka kasance za mu yi sallan tarawih ko tahajjud to to sai kasance tare da iyali za mu yi to maza biyu ne mata shida ya mu zai kasance
shi sallah ko na nafila ko na farilla ba a jera sahu tare da mata maza sukan yi sahu ne a gaba mata kuma sai su yi sahu a baya ko da namiji ne da matansa za su yi sallah to ba jeruwa za su yi su yi sallah ba a shi zai zamo yana gaba ita kuma tana baya wannan shine yadda ake yin sallah tare da mata ko nafila ko farilla maza su gabata a gaban su mata kuma sai su yi sahu a can baya kamar yadda haka yake a zamanin manzon Allah da zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
sai tambayar ta biyu yana cewa me yake yin ganin wata a ranar 29 a wanda kai baka gani ba kuma yankin ku basu gani ba kuma babu wanda ya tashi da niyyar yin azumi sai da asuba da suka je masallaci aka ce masa an ga wata to ya za su warware wannan matsala
ganin wata a ashirin da tara shine ingantaccen abin da ya zamo tabbatacce a ga wata yana da kwana ashirin da tara amma idan ba a gan shi yana ashirin da tara ba sai a jira shi tunda manzon Allah cewa ya yi fa in gumma ankum ko alaikum fa akmiluhu idan ya buya muku ku cika shi to idan ya buyan ba a gan shi bane sai a cika talatin din amma yadda Allah ya halicci ganin wata a kwana ashirin da tara ake ganin wata sai dai wani lalura yakan sa ya faku a gani ba to sai a cika idan kuma ba wanda ba wanda ya ga wata a yankin ku ba ku samu kuma wanda ya tabbatar ba to ai jagororin ku musulmi ne sai ku fawwada al'amarin ku zuwa ga ulul amri saboda Allah ubangiji ya yabi ulul amri da cewa su ne jagorori na al'amarin musulmi jagorori kuma na wato addinin musulmi don haka sai ku koma zuwa ga ulul amri daban da ma yanzu lokacin da da akwai wayoyi lokaci na social media lokaci na rediyo da wuya a ce a ga wata a gari kuma kuna da son ku ga wata din har ku kwanta ku yi bacci har asuba ba ku san an ga wata ko ba a ga wata ba to abin da dai malamin suka tafi a kai shine wanda kuma jamhur suna kan haka akan haka mazhaban imamu malik yake za ka tabbatar da ganin wata daga shugabanni ko ko daga adali wanda ya ce maka ya gani ko ko idan ma kai ɗaya ka gani kuma ka faɗa ba a yadda ba kai ɗaya za ka ci gaba da azumin ka kai azumi ya waje ba a kan ka tun da kai ka gani ko ko ka ga wanda ya gani to amma idan sai da kuka zo sallan asuba sai kuka tabbatar da ganin wata to za ku kama bakin ku za a ci gaba da azumi da ku kuma babu wani abu a kanku ku za ku kama bakinku za a ci gaba da azumi da ku kuma babu wani abu a kanku wallahu a'lam
wannan mai tambaya yana cewa wato tambaya daga malam abdullahi alhassan bello ya ce tambaya ta ita ce mutum zai iya yin burosh da rana a watan azumi
wannan tambaya kullum sai an yi mutane suna turo irin wannan tambaya kullum kamata ya yi idan an amsa tambaya to mutum ya kiyaye shi ba sai ya sake maimaita shi ba ko in an amsa makamancinsa yin buroshin cikin azumi abu ne wanda cikinsa da akwai shubuha gaskiya bari shi ne ya fi alkhairi ka nemi asuwaki ka yi amfani da shi duk wani wanda ya kiyaye shubuha to ya kubuta faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi yin buroshin a cikin azumi wani irin sinadari ne wanda idan ka yi shi ainihin mashirin ɗin za ka ji shi har a makogoronka har a makogoronka za ka ji shi yana da sanyi to duk wani abin da zai ketare makogoro kuma abu ne mai kama da karyewan azumi tunda kai tsaye dai ba a ce broshin din yana karya azumi makilin din na karya azumi ba kai tsaye ba ya karya azumi in dai an sa a baki amma shubuhan da ake samu a ciki wajen ajiye har makogoro ko har kirji wannan wani abu ne da ya kamata ka bar shi kawai tunda da akwai lokaci sai ka yi a lokacin da Allah ya halitta maka ka ci abinci ka sha ruwa in ya so da rana kuma sai ka yi amfani da asuwaki wallahu a'lam na'am
um sai tambayar mu ta karshe a yau a tambayar sa ta biyu kenan kuma ita ce ta karshe yace bayan na yi sallar nafila na yi shafa'i da wuturi kenan na dare sai na sake tashi can cikin dare na sake yin nafila ya halatta in sake wani shafa'i da wuturi ko kuma ya zan yi
shi shafa'i da wuturi shafa'i da wuturi ba yana nufin wato ka yi sallah na fila raka'a biyu ba ne kawai sannan kuma ka kawo wuturi a ƙarshe ba shi ne yake nufi shafa'i da wuturi ba sallar na fila ko raka'a dubu za ka yi a ƙarshe sai ka cika shi da sallah raka'a kwaya ɗaya wanda za ka cika shi da qul huwallahu ahad allahu samad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas kai shafa'i da wuturi ko da yaushe ka tashi in dai za ka yi sallan dare ne to ana son ka cika shi da wuturi shafa'i kuma ba wai iya raka'a biyu bane kadai shafa'i raka'a ɗari ma in kai raka'a biyu biyu shafa'i kai bayan ka gama raka'a ɗari sai ka yi raka'a kwaya ɗaya ka yi wuturi kenan idan ka zo za ka sake yin wani sallar sai ka sake yin bibiyun ka cika shi da kwaya ɗaya shine ake nufi da shafa'i da wuturi ba wai kawai na fila raka'a biyu da abin nan ba mafi karancin sa ne kai na fila raka'a biyu sannan ka cika shi da wuturi kwaya daya wallahu a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu nada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana soyayya ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu cikin cetonsa wallum shaqqahu bauchi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana Allah ya kiyaye mana shi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته